ridwanullahi anhum ajma'in da zamanin tabi'ai ba a bambancewa tsakanin tahfifi da nafi shi yasa misali za a ga wayansu a cikin sahabbai ko cikin tabi'ai masalan sun ce ayat suratul ahzabi ya ayyuhallazina amanu idza dallaqatumul mu'minati min idza nakatumul mu'minati ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تسي أي ونن آية تاي نسل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء alhali ba ta yi naskinta ba abinda ta yi tahasisi ne ta yi tahasisinta ne kwastin salon ayatul dalaki ayat suratul dalaki wallahi ya isra min al-mahir min nisa'ikum su ce ta yi naskin wannan ayat ta surar baqara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wanda abin da ya afko ita aya ta suratul dalaki ita ma dai ta hasisin ta suratul baqara ce amma ba ta yi nassin ta ba ba ta yi nassin ta ba kamar wanda yake ya wofinta ma daga gare su abinda ba nasihin bane ba mansuhin ba ba mansuhi bane ba mahasusi ba amma kuma ba tare da tabbata ba ba tare da neman tabbata ba shi ya san shi yadda aka faɗa ya da ayoyi guda 20 yace iyakar su kenan wa haka tahrira ayin la nazira laha 20 harara hal huzzaq wal fiq wal nizaru آية توجه حيث المرء حيث المرء كان وأن يسيء لأهليه إلا الموت مغترب وفدية لمديك الثون مع رفقه to haka dai ya lissafa su guda ishirin to mutanen kuma abin da ya kusa da lamurra na jahiliya abin da dacen sannan musulunci ya zo larabawa suna kansa to kuma aka daɗe ana kan nasa ba a shafe ba amma daga baya sai aka wato aka ce a bar shi a bar wannan wanda da jahiliya suke kansa a koma sabon tsari ya sa su sai a ga sun lissafa ayan nan ta farko ta suratul mujadila ta suratul mujadila ta a cikin nasiha cewa kasan Allah qawla allati tujadilu ka fi zawjiha wa tastaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma zuwa karshen ayoyin da aka yi maganar zihari sai su ce ai yayi nafsi da tan farkon musulunci ana lissafa zihari saki ne to alhali ko wannan ayoyin na suratul mujadila wa'annan dai ba su yi nafsin komai ba saboda daman wancan hukuncin da ake gudana na cewa zihari saki ne a farkon musulunci ba hukunci ba ne wanda musulunci ya zo da shi hukunci ne wanda musulunci ya zo ya tarar ana yi to ya kyale zuwa wani wakaci kafin ya kawo nasa shi yasa da ya kawo nasa wannan ai ba a ce an yi nasin wancan ba daman wancan ba na musulunci ba ne wa'awwal islami ko farkon musulunci ya zamo aka bi a kansa ta zama wa shari'ar waɗanda suka gabata ne misali kamar sanda annabi ya hijira aka koma fuskantar baitul maqdis to kaga da ba wasu annabawan da yawa da suka gabata ai suna fuskantar baitul maqdis to wajen waɗansu suke ganin ma ai da aka ce a komo fuskantar ka'aba ba za a ce wancan an yi nasinsa ba saboda wancan ya tabbata ne da wata shari'a daban ba ta musulunci ba ya tabbata ne da shari'a daban ba ta musulunci ba to haka nan misali kamar irin musau kamar irin na suratul nuri wanda yake ya tashe ayar suratul nisa'i wallati ya tina alfahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum wanda shi wannan aka ce ba mansuhi ba ne munsa'un ne aya suratul nuri ta yi bayanin ajalin cewa ajalin yin aiki da shi ya kare to rahim wannan wato babin abinda kuma yake komawa an gama bayanai waɗanda suke komawa ga wato abinda yake ya shafi usulul fiqh a qur'ani ko da yake a nan gaba akwai 'yan ragowa kaɗan da za a sake komawa kansa yanzu za a koma kuma wasu abubuwa wanda yake suke komawa kan ka'idoji abinda yake ya shafi ilimi na nahawu da lugga da balaga a cikin ƙur'ani to abinda yake ya koma zuwa ka'idoji yana daga gare shi bayani akan ma'anonin kalmomin da akan yi amfani da su a ƙur'ani wadda malamin tafsiri yana matuƙar bukata zuwa gare ta wanda duk yake mai son ya fassara ƙur'ani to yana matuƙar bukata zuwa ya san ma'anonin irin waɗannan kalmomin
لأدراس لا, لا يذكر القرآن لأن الاختلاف في خلاف في المناطق على حسابها للاستنباط ولكنها قد بينت في النهار هذا قواعد إليها كان فروى أكيد همزة استفهام أخبرني عن الكلام والأحد إن فت بنفس نفسه وصف المدعى
تاتي زاده زاده لها على اليقين قال المزنوني والتمسا kai ƙoƙari ka nemi sanin ma'anoni ma'arifata ma'arifata waltanisan ma'arifatal ma'ani kai ƙoƙarin neman sanin ma'anoni ma'arifata ɗin mafulin iltamisan ne ga kalmomi masu yawan zuwa a ƙur'ani akwai kalmomi da yawa masu yawan zuwa a cikin ƙur'ani اهتي لأن ال... لأن اها domin saɓani a cikin maratayen magana ala hasabiha dangane da ita ne ala hisabiha bisa kula da ita ne dangane da ma'anar da take da shi ne isu wa'annan kalmomin na zistin baɗi da duk wani mai ƙoƙarin ya ɓuɓɓugar da ma'anar mai ƙoƙarin ɓuɓɓugar da ma'anonin wato dole sai ya san ma'anonin wa'annan kalmomin kafin ya iya ɓuɓɓugar da ma'anonin ƙur'ani saɓanin da ake samu a game da maratayar magana dangane da su ma'anonin wa'annan kalmomin ne sai dai da yawa daga waɗannan kalmomin an yi cikakken bayani a kansu a ilimin nahau shi yasa a nan kuwa ba muna karanta ilimin nahau ba ne muna karanta ilimin tafsiri ne usulun tafsiri wannan ko ilimai ne wanda yake an yi bayanin su a cikin nahau shi yasa ba za mu tsaya bin su da ɗaiɗai da ɗaiɗai ba misali irin su hurufin jari ɗin nan irin su min su ba bilbasta in wa'addi a wurin arziki gashi mai alfiya abi ya kawo ko minista da ibi hawa bayyin allili bayir ko duk ya kawo ma'anoninsu wata kalma guda ɗaya wata harafin daga hurufin jarin za ka samu yana daga ma'anoni yana da ma'anoni fiye da goma akwai guda ɗaya wanda yake da ma'ana goma sha biyar akwai mai sha uku akwai mai sha biyu akwai mai goma akwai mai kasa da haka to misali inda za a gane min me aka ce ma'anoninta min ibtadi biha wa bayyin wa bayir allili min ibtadi biha wa bayya wa bayir allili min tana zuwa dan ibtida'i ko min ibtadi biha tana zuwa dan ibtida'i malamai suka ce ibtida'in na zamani ko na makani tana zuwa dan ibtida'in zamani ko ibtida'in makani duk wannan ya zo a ƙur'ani ko misali ibtida'in makani subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami min anan ta zo don me don nuna ibtida'i na makani ko tana zuwa kuma don nuna ibtida'i na zamani kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin ƙur'ani la masjidun sisa ala taqwa min awwal yawmi na haqqu an taquma fi anan min min awwal yawmi min ta zo dan ibtida'i ne na zamani akwai ma Allah aya daya wadda min din ta zo guda biyu daya a cikin ta ibtida'in zamani ne daya ta ibtida'in makani ko to ana samun irin wannan to kuma min takan zo don tabi'ini takan zo don taba'iri takan zo don tabi'iri to yanzu wata min da ta zo a ƙur'ani mu malaman mu sai suka ce min ɗin nan ta tabi ta ibtida'i ce min ce ibtida'iyya shafi'awa ko suka ce a'a min ce tabi'iriyya kaga bambancin da aka samu akan fahimtar ma'anar wannan dangane da duban ma'anar ita karafin minni wacce min ɗin ce ita ce famsahu biyu juhikun wa aidikum minhu minhu da aka faɗa in ji malikawa suka ce min ɗin nan ibtida'iyya ce daga nan za ku fara shafa sai mutum ya fara ɗora hannunsa akan wajen wannan mu a wajen mu duk abin da yake ya bayyana daga ƙasa in dai nau'in ƙasa ne a yi taimama da shi ko da ba turɓaya ba daga nan ne ake fara taimamar a ɗaga kuma a shafi fuska a shafi hannaye ba ana nufin sai an ɗebo ƙasa ba ba ana nufin sai lalle hannun ya taɓo wani abu ya ɗebo wani abu daga turɓaya ba ko da bai ɗebo ba domin yadda malamai ma suka ce shine ai ko da ya ɗago hannun nasa ma an so ya dan fara kakkaɗe hannun nasa ko ruya biljini wal ha'i ko wa fiha jaffafa yadayhi ruya biljini wa bil ha'i an ruwaito a mudawwana cewa in ma zama wajen da zai taimamar kasar akwai dan danshi to ya dora hannunsa a sauƙaƙe kada ya tsananta dan ba nufi ake sai ya bata fuskarsa da wannan wajen ba irin aka ce an ruwaito shi biljini jaffafa yadayhi wa bil ha'i haffafa wa a yadayhi shine malamai suka ce a duka din tana yiwuwa shi ne haffafa war a yadaihi wajen haffafa balala to shafi'awa ko ta ce ai wannan min din ba ibtida'iyya ba ce tabi'iriyya ba makawa sai ya zama wani abu ya rataye daga hannun hannun nasa daga inda ya dora in ba haka ba in ya taimama taimama ba sai ba sai yasa wani ba za a taimama da bangowa ko da ka tashi aka gina shi a wajen shafi'awa saboda da ka dora hannunka a bango ne zai taimama ai ba abin da zai taimama dole sai turbaya ke nan yadda suka tafi ragon nan sabani ne ya haddasa shi fahimtar ma'anar ita min din nan to haka irin sa yake da yawa kuma kowanne akwai dalilin da ya kawo na nuna cewa ita min din nan dai ga abu a ga karki shi ka kai karki wa'ansu ka'idoji ilai hadawi za ka komawa zuwa gare ta ga wa'ansu ka'idoji za a fada ma za ka yi mawa zuwa gare ta a'a duk inda ra'a ko a qur'ani a ƙiba istifhami in ya zama ta zo bayan alhamza ta istifhami sun kai guda nawa qur'ani a raita sun kai guda nawa qur'ani ko kasa kasa dai ga su da yawa ko ga wata sura ma da haka ta fara a ra'aitan lazi yukazzibu suna da yawa a qur'ani ko tun a suratu to a suratul an'ami ko aka fara a ra'aitukum in atakum an fara ko aka yi tattowa da aka zo a ratan lazi bayan an wuce a faratan lazi ka fara bi ayatina to wato a fara'ato a ratan lazi ta haza ilahu hawahu afa anta ta kuno alaihi kafila suna da yawa dai ko a ƙur'ani sun kai guda nawa ko malamin to irin wayannan a ra'aita ra'aita duk inda ta zo bayan alhamza ta istifhami abinda ake nufi da wannan inda aka ce a ra'aita abinda ake nufi ka bani labari kama a ra'aitar da zai ka ka bani labari daga wannan da yake karyatawa da sakamako ko a ra'aita bani taza ilawawa ba ni labari yanzu wanda yake ya mai da son zuciyarsa ita yake bautawa yanda ta ce ya yi haka yake yi afa anta ta kunu alaihi wakila akwai yadda za ka yi da shi wanda ya mai da son zuciya ita ce ababbi a son zuciyarsa ne abin minsa akwai yadda za ka yi da shi ai ba yadda za ka yi da shi dan ka gama faɗa masa gaskiya ba ji zai ba sai dai son zuciyarsa a gaba a an inhumu illa kalan ani anta am tasibu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun inhumu illa kalan ani bal hum arallu sabila to in ahadu kuma lafazin ahadu yana zuwa da ma'ana biyu ahadu yana zuwa da ma'ana biyu idan ya zama ya zo a nafayi ya haɗa baki ɗin abin da yake mai magana mutum kamar misali fama minkum min ahadin anhu hajizi haga ahadin nan ya zo tare da nafayi nafayin ma har aka ƙara ƙarfafa shi da ƙara min wadda wannan min ɗin ta ƙara shimolin nafayi to ta haɗa baki ɗayan mutum ba wani mutum a cikinku da yake alhali akwai wato masu tsarewa daga mala'ikun nan irin duk wanda za su zama suna tsare shi daga gare su yakan zo kuma sufa yakan zo sufa shi a hadin inda yake bai zo tare da nafayi ba kamar misali kul huwallahu ahadun ahadun anan ya zo sufa ya zo sufa ne guda biyu ko an yi magana a kan ra'aita wadda take zuwa bayan hamzatul istifhari an yi magana kuma akan ahadu cewa yana zuwa iri biyu yakan zo a cikin nafayi yakan zo ba a cikin nafayi ba inda yake ya zo a cikin nafayi dai ya nuna umumi ga baki ɗayan mutane in ya zo ko ba a nafayi ba sannan sufa ce kamar an ce wahidun ne rahim تستعمل za akwai wasu kalmomi kuma guda biyu wanda suke zuwa kusan ma'anarsu ɗaya domin dukkaninsu suna nuna shar'iyanci sai dai inda suka babbanta yana gurare da ɗan dama amma dai kowanne a cikinsu yana nuna shar'iyanci ne amma sun bambanta a 'yan wa'yansu guraren misali cikin guraren da suka bambanta ɗaya a cikinsu suna ce ɗaya ko harafi ce shine wato iza ita suna ce iza shar'iyya ita suna ce iza fuja'iya ita ce wadda take harafi iza fuja'iya harafi ce kamar wa intu sirrin sayyatun ma kadama ta dai iza hum ya kan nuna to wannan iza harafi ce ko kuma wanda za a yada hu fa iza hiya bayra'u to iza wannan harafi ce ba suna ba amma iza shar'iyya ita suna ce in kuwa shar'iyya ita harafi ce shi yasa ma aka ce duk wata adatu da take nuna sharaɗi sai ta zamo mabniya saboda ta yi kama da in shar'iyya a wajen ma'ana asali a cikin adawatu da suke nuna sharaɗi shine in in ita ce asali duk wata kalma da za ta nuna sharaɗi kamar ta aro ne ko ta kwaikwaici ita in ne shi yasa kuma sai ya zamo duk adawatu sharaɗi mabniyai ne to kuma yana daga guraren da yake wato wannan shine waje na farko da suka bambanta tsakanin inda iza ita in harafi ce iza ko suna ce na waje na biyu shine ita in tana aiki da nazmu da nasaru duk tana aiki amma ita iza wasu ma cewa suke gaba ɗaya ba ta yin aiki ba ta jazartar sharaɗinta da jaza'inta wasu suka ce a'a tana yin aiki amma idan a wage ne kamar yadda mai ajiru ma za a ga ya faɗa wa iza fi shi'iri hasata iza tana yin aiki ta jazanci filai guda biyu amma sai a wake banda azumi kamar baitin da suke yawan kawowa istagani ma a gana ka rabu ka bilgina wa iza ta silka hasasatun fata jammale ko kuma baitin a asha hamdan da yake cewa wa iza tu silka min al hawadith nakbatun fasbir fa kullu gayabatin fatakashafu ko baitin faras daku da yake cewa tarfauli hillafin wallahu yarfauli naran iza hamadat ne ranuhum ta gibi yace ta gibi da zama da iza to duk wannan sai dai idan a wake ne ita koyin tana yi to kuma wato abu na uku wuri na uku inda yake ne wanda ya faɗa a nan yace iza ita iza duhuluha ta shiga bisa abin da ake kyautata zaton cewa lalle zai afko au ahil yaqini ko kuma abin da aka tabbatar ma zai afko au ahil yaqini da yake ƙarshen shaɗari na biyu wato adafi ne kan wannan mazinoni ɗin an kawo adafi ne bayan an kawo labari idza din mubtada ne duhuluha alal maznuni mubtada na biyu jammu da ramma labarin mubtada ne jammu loko'i mai yawan afkuwa ne mai yawan afkuwa ne tana shiga bisa abin da yake yaƙini ita iza ko kuma abin da yake dab da yaƙini shi yasa za a ce iza garabati shamsu tuka idan ta faɗi to zan zo wajenka saboda misali faɗuwar rana ai aba ce da ake kyauta zaton lalle kan za ta faɗi inda aka ga rana ta fito ai an san kuma za ta faɗi ko yana sakankan cewa kusan an sakankance ma cewa ai za ta faɗi to za a ce za garabati shamsu ji'tuka amma ba za a ce in garabati shamsu ji'tuka ba sai in akwai wani dalili na musamman asali irin wannan kawai ake iza garabati shamsu saboda ana magana ne akan abin da yake ake kyauta zaton lalle zai afko amma misali in kana magana kan cewa idan wani ya zo zaka wajensa amma baka tabbatar wani zai zo ba to wannan sai ka amfani da in ka ce in ja a zaidun jituka in dai zaidu ya zo to zan zo wajenka ba ka ce iza ja a zaidun jituka ba in ka ce iza ja a zaidun jituka ka nuna ka tabbatar zaidu zai zo ka tabbatar lalle zai da zai zo kace kuma yana zuwa za ka wajen wanda kake magana da shi shine hilafa in sabanin in ana amfani da ita ne a cikin abin da afkuwarsa kaɗan ne shi yasa misali za a ga wajen da ake maganar ni'ima sai a kawo iza saboda bawa baya iya infikaki daga ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala amma aka yi maganar tsanani sau da yawa sai a kawo in saboda sau da yawa bawa sai ya zama bai cikin wani tsananin shine da yake hangen ma kamar yana cikin tsananin ko sai a ce wa iza an amna ala insani wa iza an amna saboda ni'imar Allah ai tana nan ba akwai yanda za a yi bawa ya zama ya wofinta daga ni'imar Allah ai ba yanda za a yi ba lokacin da za a ce bawa ya fita daga ni'imomin Allah amma idan a tsanani ne fa sai a ce wa in masahu sharru fa ya'usun qanun وإن لاس الإنسان من دعاء الحي وإن مسه الشر فيئوس قنوط saboda sau da yawa bawa sai ta ya zauna ma lafiya ba wani abin da ya shafe shi na wanda ake ki na wanda ake ki sai dai shi zuciyarsa ta tafiya masa cewa ai baka da kazafa ko baka da kazafa baka da kazafa ya ringa ganin ko cikin wahala yake da ana amfani da ita in a cikin abin da yake ake kokonto ba lalle an tabbatar ba kamar wannan sai ka ce in ja a zaidun jirituka baka tabbatar zaidu zai zo ba kenan shi yasa malamai suke cewa ana in shakaktu jazamtu wa iza ta haqqaqtu lam ajzim ana in shakaktu jazamtu ni ina kokonto sai in yanke wato menene in in tana zuwa dan shakku amma kuma ita ce take jazartar fi'ilai guda biyu wa iza ta haqqaqatu in ko na tabbatar to lam ajzim bana yin yankewa bana yin jazama iza kenan iza ita tana zuwa dan tabbatarwa amma kuma ba ta yin jazama lakin sai dai wannan ka'ida da aka faɗa yushkilu zai rikitar da wa'yansu gurare inda aka yi amfani da in a qur'ani amma kuma abin da yake an tabbatar zai afku kamar misalan da aka faɗa wa ma muhammadun illa rasulun qad halat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum aka ce afa in mata tare ko da an faɗa cewa ba makawa innaka mayyitun wa innahum mayyituna wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa hum al-khalidun kullu nafsin za'iqatul maut to an faɗa haka ashe abu ne wanda yake tabbatacce waje ne kenan da za a ga in an bi wannan ka'idar sai a amfani da iza a ce wato afa iza mata au qutilan qalabtum ala aqabikum amma sai aka shafa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum to fa haka nan kuma in mittum wala in mittum wa aw qutiltum la ila allahi tusharuna to shi ma ai mutuwa kowa ya tabbatar ma zai mutu ko ثم إنكم بعد ذلك لميتون innaka mayitun wa innahum mayituna amma kaga inda za a ce idza mittum ne sai aka ce wala in mittum aw qutiltum kamar haka nan kuma wa in an yi amfani da iza wani wajen inda yake ana nufin wato abin da yake afuwarsa kaɗan waje ne da za a amfani da in kenan to amma sai aka kawo iza wato wa iza an amna على الإنسان أعرر ولا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أكت وإذا مسه الشر عند أم قائدا ننسي أتي وإن مسه الشر أنتم يكا وهكا أها sai dai sun gusar da wannan rikicin aka ce kamar can da aka ce ya fa in mata au kutila ba wai ana magana ne akan komawar annabi ga Allah a gaba ɗaya ba ana nufin da a ce ma a wajen yaƙin da a ce a wajen yaƙin ma a nan ne ya mutu ko aka kashe shi ko yanzu sai ku ce za ku koma ga kafirci kenan sai ku ce za ku koma ga kafirci kaga ashe kenan ba wai mutuwa wadda aka tabbatar lalle ita za ta ana magana ne akan wani nau'i na mutuwa wanda ba lalle ya afku ba eh ba lalle ne ai a kashe mutum ba ko da wanda ya je yaƙi ai ba lalle ne ya zamo ya mutu ba mutum nawa ne suka je yaƙi suka dawo ai akwai mutane da yawa da suka je yaƙi kuma suka dawo ko to haka kuma cewa inda aka yi amfani da cewa wala in mutumu au kutiltum shi ma mutuwar ba wai ana magana akan mutuwa ta gaba ɗaya ba ana nufin mutuwa a wajen yaƙi mutuwa a wajen yaƙi ai ba lalle ba ne ta amku ga mutum dan mutum ya je yaƙi so da yawa mutum sai je yaƙi kuma ai yaƙin ai yaƙin ai yaƙin amma shi ya dawo gida lafiya sai da hali ibn walidi ba irin yaƙin da bai gani ba tun bai musulunta ba yake jagorancin rundunoni ai yaƙi ya zo ya musulunta tun zamanin annabi yake jagoran rundunoni zamanin abubakar haka zamanin umar haka amma a ƙarshe a kan shimfiɗarsa ya mutu har yake cewa o duniya ba inda ba a soke ni a jikin nan nawa ba ba inda ba a sare ni ba amma duk wannan saran bai jawo na mutu ba amma yau kashi a kan shimfiɗa ta a gida na kuma ina ji ina gani haka zan mutu to a wannan kenan ashe kenan wancan da aka ce wala in mutum wa kuturtum ba ana magana akan mutuwa a gaba ɗayanta ba ana nufin ta wani hali wadda ba lalle ba haka nan kuma nan da aka ce wai za an amna halal insani a wani wani ebi zanibi wai za masa horo fa zo da ayin arif ana nufin cewa shi dai a gaba ɗaya bawa kada ya ɗauka a rayuwarsa ba zai taɓa ganin abin da baya so ba wannan ya nemi mustahili ne ya ce koyaushe shi abin da yake so zai gani koyaushe sai dai ya ga yadda yake so to wannan fa ba haka aka yi ba don haka aka yi shi ba wani blokun bisharri walhairi fitna wa ilaina turja'una ai an halice ku ne daman dan a gama ku da abin da kuke so a gaya za ku a gama ku kuma da abin da ba kwa so a gaya za ku yi duk dai ma abin da kuka yi duk abin da kuka gani a ƙarshe ne zai faru za ku koma ne ga Allah subhanahu wa ta'ala rahim لئن لئن أردنا
لئن أردنا إن كنتم عليه إن كنتم إياه إن كنتم على أي سفر مسكين إن يرسلتم فلا وإن أتى أو بعد نهر عما وما
in ta kan zo da siga sharaɗi in sharɗiya ta kan zo a wasu guraren a ƙur'ani وأعمل ما على لأن لم تل... ت... sai menene gaban
وإن كنتم اها إن كنتم إن كنتم إياه على سفر مسيء مسكتم على اها
وأي a ka jefar da in ma'ana in ba sa yin aiki tare da lam in lam ta shigar wa in to in din sai ya zamo aikinta ba zai bayyana ba sai dai aikin da za ta yi a mahalli ne aikin na lam ne kamar wa in kuntum ala safar eh, in lam to kamar aka ce in lam taji'i in lam taji'i min in lam taji'i min to a sannan lam din ita ce ta jazanci taji'i din Uhum. ko na qur'ani fa in lam tajidu fiha ahadan fa in lam tajidu fiha ahadan to lam din ita ce ta zaza- ta jazamci tajidu din tajidu fi'ili ne murari'i majzumi menene ya jazamce shi lam ba ita in din ba ita in abin da ta jazamta wato mahalli ne lam tajidu din a mahallin sharadi yake jumla gaba daya a mahallin jazma kenan take jumla gaba daya a mahallin jazma kenan take tana cikin jumloli guda nawa da aka ce a mahallin jazma suke kenan jumloli guda nawa ne aka ce su a mahallin jazma suke guda biyar ko amma dukkaninsu akwai sabani dukkaninsu akwai sabani jololi gaba ɗaya da aka ce suna da mahalli al'iradi guda talatin da bakwai ne to amma a cikinsu guda ashirin da biyu akwai ittifaki akan suna da mahallin guda goma sha biyar akwai sabani wato a cikin ashirin da biyun da yake an yi ittifaki suna da mahalli akwai guda shida wanda su an yi ittifaki a mahallin rafa suke akwai jimloli shida wanda suke zuwa a mahallin rafa ittifaka da gamuwa tsakanin baki ɗayan malaman nahau akwai guda goma sha biyu kuma da aka yi ittifaki akan cewa su a mahallin nasba suke akwai kuma guda hudu da aka yi ittifaki cewa a mahallin jarra suke to guda goma sha biyar ko da ake saɓani akwai guda uku ana saɓani a cikinsu a mahallin rafa suke ko ba a mahallin rafa ba akwai kuma guda hudu ana mahallin nasba suke ko ba a mahallin nasba ba akwai su guda uku kuma su ma ana saɓani a mahallin jarra suke ko ba a mahallin jarra ba akwai guda biyar su kuma ana saɓani a mahallin jazma suke ko ba a mahallin jazma suke ba to kamar wannan tana cikin wa'annan jimlolin فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يوزن لكم to amma ka baiwa ita in ɗin aiki idan ta zo tare da la nafiya kama illa taf'aluhu ta kun fitnatun filari ko fasadun kabiyya ko kuma illa tansuruhu illa tanfiru yu'azzibkum azaban alima in ce la ta shigan mata amma in ɗin ce ta zazamci tamfiro ita ce ta yi jazama ga tamfiro domin ita lanafiya ba ta aiki ko ba ta yin aiki lanahiya ita ce take yin aiki domin ta ɓanta da shigarwa fi'ili murari to abinda yasa aka ce ita in ba za ta yi aiki ba idan lam ta zo bayanta saboda ita lam ɗin koyaushe tana lizantar ma'amulinta ba ta yadda wani abu ya shiga tsakaninsu da ma'amulin to shi yasa sai ta zama ita ce a haƙo kenan ita ko in tunda ta yadda wani abu ya shiga tsakaninsu da ma'amulin ai shi kenan sai ya zama ta nan aikin nata ya yi rauni ya yi rauni ita ko lam da ta yadda wani abu ya shiga tsakaninsu da ma'amulin ba sai ya zama duk inda ta zo sai a ce ga ma'amulin nata Ehem. shi yasa kaga ita don tsananin ma kwaɗayinta ga shigarwa ma'amuli ba ta yadda ta shiga wa fi'ili mari ita ko inda ba ta damu ba sai ta shiga wa fi'ili mari sai ta shiga wa fi'ili mari yadda za ta shiga wa murari ko wa in uttum udna in uttum udna in nan ta shiga wa mari ne in ta udu na ud a nan ne ta shiga wa murari amma ita lamba inda za a faɗe ta a zama abin da aka faɗa bayan ta ba fi'ili murari'i ba ne ko fi'ilin murari'un ya lilam fasham to
وجاء إن مسيرة الشر in takan zo kamar ta zo ne don sharaɗi walam yurad alhali ba ana nufin sharaɗin ba akwai gurare da yawa da ake kawo sharaɗi amma wannan sharaɗin bai da mafumi ba wai ana nufin sharaɗin ba ina misali ehem wallan yurad alhali ba a nufi sharaɗin ba bi in aradana ina misalin guraren da in ta zo amma ba a nufin sharaɗi da ita kamar na suratun nuri inda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tukrihu fatayatukum ala albidha'i na radana tahassuna litabtagu arar alhayati dunya to wannan in aradana tahassunan ba wai ana nufin sharadin ba ita baiwa ko da ba ta nufin ka tangance kanta ta kame kanta ai ba daidai ba ne mai ita ya ce zai mata dole ta je ta zina ba ma ya mata dole bai kyale ta mata ya zinan ai ba daidai ba ne ba ballantana ake shi ya sa ta kuma haye mata dole ko da ba ta nufin ka tangancewa a nan an kawo wannan sharaɗin ne kawai don a nuna ƙasƙanci ga masu irin wannan aikin cewa ko kuna maza 'ya'ya ga mata bayi suna nufin su kame kansu amma wai ku ne za ku yi musu dole su je su yi banna yanzu ya yi daidai kenan kun kula da matsayinku kuwa ai shi namiji shi aka san ma ya kokarin hana banna ko to amma a ce wai shi ne zai sa kuma yana ɗa wanda yake ɗa amma ga mace wadda take baiwa ba ta so a ce wai shi zai mata dole sai ta yi ya dace kenan ko da ba ko da ba sa nufin katangancewar ba daidai ba ne a yi hakanan kuma ya sauka a lamma ya sauka a faɗin ubangiji wato in hiftumu an yaftina kumul lazina kafaru da cikin suratun nisa'i ya ka faɗa falajuna alaikumu an taƙasuru minas salati in hiftumu an yaftina kumul lazina kafaru ba laifi a kanku ku yi ƙasarun sallah sallar da take raka hudu ku yi ta biyu in kuna jin tsoron kafirai su fitine ku to a nan ba ana nufin sharaɗin ba a duk tafiya ma ko da inda yake ka amince ba wani kafiri da kake jin tsoro ya halatta inda ya tafiya ta kai ta kasaro kai kasarun sallah raka'a hudu ka yi ta raka'a biyu bari ma wasu suka ce sunna ce karfa wanda ya batta ya munana to hakanan kuma na cikin suratu hemin fustilat ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي هلكهن إن كنتم إياه تعبدون فأنا كتي بانا اسجدوا لله كي سجدا الله سبحانه وتعالى ba ku ba cewa za ku yi sujada ga rana ko ga wata rana bai sai sa a yi mata sujada ba yadda kuɗin nan ake tafi da ku haka ita ma ake tafi da ita sai an mata izini da abin da take duk girman nan nata katta tsorata ku yadda ake tafi da ku haka ake tafi da ita wata duk girmansa da haskensa kai ya tsorata ku yadda kuke haka yake bawa ne ba ku ba cewa za ku fuskanci ɗaya daga cikinsu da bauta in dai bautar za ku yi to ku yi bauta wa Allah ku yi sujada ga Allah wanda ya halicce su shi ya halice su shi ya halice ku in ne ku shi kuke bautawa to wannan amma ba shi kuke bautawa ba to ba komai su musu sujada kenan to ba haka ake nufi ba abinda ake nufi a nan shine to kai bawa an faɗi matsayinka an fatsayin an faɗi matsayin sauran abubba sai me naka na cewa sai ka bi ta ba ka da kobo kana neman kobo ka je wajen mara kobo ka nema a sai ka je wajen mai shi ba ka da karfi kana neman karfi ka je wajen mara karfi ka nema ka je wajen mai karfin man eh ka je wajen mai karfin man ka nemi karfin ko to shi ne ku je ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ku bauta masa ba wai ana nufin in ba Allah kuke bautawa kuna da dama ku je ku sujada ga rana ko ga wata ba a'a ba haka ake nufi ba sharadin anan ya fita daga asalin ma'anarsa to ta haka nan kuma a cikin suratul bakara inda ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbura menene inda a ce za a aiki da mafhumin nan na sharadi me aya take nunarwa kenan in ba a halin tafiya ba ba a karbi jingina ba a'a ba sai lalle ba sai lalle a halin tafiya ne ake iya karɓar jingina ba ko da a halin zaman gida a karɓi jingina ko da a halin zaman gida a karɓi jingina amma abin da yasa aka ce sai a halin tafiya ne za a ka a wato aka yi magana tafiyar a nan saboda cewa a halin tafiya ne aka fi rasa shaida ta yi ko biyu ne a tsakiyar jeji yana bukatar karanta masa wani abu ba wani wanda zai shaida kana jin tsoron kakka ba shi lokacin biya ya zo ma musu tunda ba wani za ka ce to ya baka jingina mana ya baka jingina mana in ya so in an je ina abin da na baka ai baka bani ba to shi kenan ba wani abu tsakaninmu da kai eh kaga shi kenan ya bar abin da ya baka jingina kenan ya Allah ai ba zai yadda ba ko ba zai yadda ba sannan da da ka tambaye shi zai yadda cewa eh ka bashi bashi inda ya baka jingina amma ba wai ana nufin a nuna cewa ita jingina ba a shar'anta ta ba sai a halin tafiya ko da a halin zaman gida jingina mashru'a ce to kakanan kuma wanda ya zo a cikin suratul talaqi والله يئسن من المهيل من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لمهر تنين أكاكاو إن ارتبتم wannan sharaɗin ba wai ana aiki da mafominsa ba duk mace wadda yake ta yanke ƙauna ta daina jinin haila za ta yi idda da wata uku ne kawai wannan cewa ina tabtun ɗin sharaɗin da aka kawo bai da makomi bai da makomi to duwayen nan guraren wato sharaɗin ba shi da makomi ba shi da makomi to ina tabtun idan ya zama ba ku san da ya za su idda ba domin an faɗa cewa almutallaqatu ita rabbasuna bi anfusina salasata qurui to kuma wannan mace ta daina jinin hairar ya kenan za a yi ta idda ina taftin idan ya zama ba ku sanya za su yi iddar ba to fa idda to wannan salasatu ashhur to bara a faɗa muku ya za su yi idda su je su yi idda da wata uku su je su yi idda da wata uku bismillahir rahmanir rahim Mm-hmm. Mm-hmm. au idan au ta zo idan au aka yi amfani da au bayan hani ita au a can menene aka ce asalin ma'anoninta tana zuwa don ma'ana nawa ne kaga takan zo don hayyar abi kasin tana zuwa don tahayiri tana zuwa don ibaha tana zuwa tana don takasimi tana zuwa kuma wato don tashkiki takan zo kuma don irradi takan zo kuma wato da ma'anar wawi shi yasa ma'anoninta sun kai shida ko bakwai mako to ya wato ita au kenan to amma inda duk au ta zo bayan hani idan au ta zo bayan hani to a sannan ta nuna umuri a sannan ta tashi daga cewa ta zo ne don ta hayiri a'a ba tana zuwa don ta hayiri ba bayan lanahiya in ta zo bayan hani to sannan ba ta hayiri ba ne in ka ce latar rib zaidan au amra to ka yi hane shi ne shi wanda kake wa magana daga zaidu da kuma dukan amur gaba daya ba wai ka ce sai dai ya doki ɗaya daga cikinsu ya bar dukan ɗaya ba a'a gaba ɗayansu ma ka ce kai ya doke su ya nuna umumi ko kamar na ƙur'ani fasbir li hukumi rabbika wal asiman aw kafura aw anan ta zo bayan nahayi la la tuti minhum asiman aw kafura to ba ta zo ba ne don tahiri ba wai an ce kakkabe su su duka su biyun ba amma ka bi ɗaya a ana nufin gaba ɗayan su kakkabi ko ɗaya a cikinsu kakkabi ko ɗaya a cikinsu la ta ɗi min humu asima kakkabi mai yawan zunubi daga cikinsu au kafura kakkabi kuma mai yawan butulci ma a cikinsu to shi yasa ita au